بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مكي مكان سافيات تلهدي sha biyu ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da talatin ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda sami naka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitab wa ishratin nisa' واللفر الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى wannan littafi ne na koyon zamantakewa tsakanin mataye domin samun ingantacciyar rayuwa daga hasken annabta na gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wancan darasin da ya gabata mun tsaya ne a inda malam ya mana bayani akan alqasmulin nisa raba wa mata kwanaki a gida kowace mace tana da haƙƙin a raba kwana tare da ita sai dai wacce ta ga dama za ta bai wa ‘yar uwarta kyautan kwanakinta to wannan kowa babu laifi a ciki babu shakka ta kyauta kamar yadda sauda bintu zam'a Allah ya ƙara mata yadda ita ma ta yi haka da nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda yau za mu tashi inda malin ke cewa alhalu lati yakhtalifu fihi halun nisa yanayin da halayen mata yake canzawa ɗabi'ar mace yakan canza lokaci bayan lokaci misali akwai macen da za ka je wajenta neman aurenta tana son ka ba ba ta son ka ba amma kuma sai ta ja ma aji sai ta ja ma rai to ita kuma a garin irin wannan a iya samun wani mutumin kirkin da za ka rasa shi sanadiyan wannan jan ajin sanadiyan ainihin wato a tsaya ana ja mishi rai ana masa janjani ana nuna ba amma damu da shi ba yanayin halin mace kan yi canza irin wannan wani lokacin kuma akan sami matar da za ka aure ta wannan tana son yanayi iri kaza da kaza wancan kuma ba ta son yanayi iri kaza da kaza an gane wannan akwai macen da kuma za ka ba ta zaɓi ina son ki dinga yi min kaza ina son ki dinga yi min kaza za su nuna ita gaskiya wannan ba tsarin ta bane ita ba za ta iya ba kawai dai in dai kaza da kaza ne za ta iya yi wannan ba matsala mun gane wannan to ko shi kanshi wannan yanayin a wajen zamantakewa wani abu ne wanda ke da muhimmanci akwai macen da in wajen zamantakewa ne zaka bata zaɓi misali ka ce to ni yanzu ina so tunda ina yawan tafiye-tafiye duk idan zan yi tafiya zan tafi da wance in na dawo in ɗauki wance ya kuke gani wata ba za ta yadda ba wata za ta ce a'a abinda nake so kawai ka dinga tafiya da wacce ni ina nan a gida amma duk ran da ka dawo gida to kuma kwanaki gaba ɗayan suna wani ina fata mun gane wannan kaga shi ma wani hali ne wani yanayi da mace ka iya canzawa wata kuma ta ce a'a ko kuma ana cin haka ta ce ta kai ita ma za ta dinga yin tafiyan nan kawai ka canza yanayin daga wancan yanayin ka ƙara canza wani salo an gane wannan ko kuma ai tun da kana yin kwana kaza a wuri kaza yanzu ni ka dinga min kwana kaza ma ya ishe ni amma wancan ka dinga mata kwana kaza domin akwai macen da za ta kai shekarun da babu sha'awa tare da ita amma kuma zamanta a gidanka jari Allah ya samun gane wannan maza akwai macen da ba ka da buƙatar ka biya mata bukatar jima'i ba ta da bukatar irin wani abu na soyayya ko wani abu an gane wannan amma zamanta a gidanka jari ne babba za ta kula maka da 'ya'ya ta iya tarbiyya ta iya kulawa da kaza ta iya kintsi ta iya tattali na abin da ya shafi kulawa da gidan da baka shawarwari akan wasu abubuwa to wannan ko saboda waɗannan ɗabi'un nata zaka zauna tare da ita mun gane wannan ko da ba ta da bukatar wacce kai kana da shi dan lokaci bayan lokaci dai ana kawo mata ziyara da wani abu makamancin wannan saboda ko ba komi shi namiji security ne ga mace tsaro ne ga ita ya mace daga lokacin da aka ce wance tana karkashin wani da kulawar shi da komai to ya fi ce ga ta nan a sake ko da ko yar gidan wace ce a ce tana da wani jagora nata shi ne mijinta ne ko wani abu to ya fi alkhairi a gare ta fiye da a ce ainihin wato ba ta da kowa ko mai ta mallaka kuwa shi ya sa kai suna cewa cap ai miji komai kasawan shi ya fi a ce babu a wani lokaci akan ce haka duk da yake zancen ba haka yake ba wani namijin malam azzalimi ne mugu ne macuci ne eh zama da shi musiba ne bala'i ne wannan zama da zama wannan da shi gwara gwara a baki karago ki cinye ki huta abinki a gida ko babu mm akwai su da yawa suna nan malamu ga mutane masu wulakanta mata su tozarta su su wulakanta su malam kar Allah ka tsare mu da wulakancin duniya da lahira shi wannan bai san irin wulakancin da Allah zai masa ba kai wallahi ka tuba ka tuba kuma yadda ka wulakanta wannan haka za a wulakanta dukkan cikinka ka ja mata musiba da bala'i wallahi malam wani lokaci sai an yi wannan ramukutun a duniya ka ji bakin ciki kila ma kai haka kaɗan ne kila ma shi har da duka zai haɗa mata ko ya fasa mata kai ko ya mata wani abu na musgunawa ko wani abu makamancin wannan kai ta kunci kai ta hanyar kai ne kotu kai ne police station ko bukata ta ibiya amma duk ka manta zaluncin da kai a baya ka kasa tuba Allah ka tsare mu to wannan shine alhalu allati yakhtalifu fihi halun nisa hali da yanayin da halayen mata kan canza lokaci bayan lokaci الثانية والأربعون حديثنا أربعين دبيو قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها إمام النسائي كتشوى مال يعقوب ابن إبراهيم يا كرن تدم حديثي شيكم لك محمد ابن بشار ديك صوبين سنشي حدثنا يحيى مال يحيى يا كرن تدم ون حديثي عن سفيان شيكم لك سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قال شكمت حدثني محمد ابن أبي بكر محمد لن أبي بكر نيبان ونن هديثي شكما لقى عن عبد الملك ابن أبي بكر شكما لقى عبد الملك لن أبو بكر عن أبيه شكما لقى بابنس أبو بكر عن أم سلمة لقى أم سلمة ما ترمن ظن الله sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mata yadda wane a sayin sunanta sunanta hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya al-makhzumiyya mace ce mai daraja kware da gaske a wurin ainihin wato a iyalanta ina fata an gane mijinta abu salama mutumin kirki ne kware da gaske mutumin kirki ne wanda a cikin sahabbai ana ganin cewa yana da wahala ka samu wani mutum tsayayye mai kulawa da iyali kamar sa ina fata mun gane wannan to don haka ummu salama din nan mijinta abu salama sai ta ce mishi ni idan ka mutu ba zan yi aure ba sai ce mata ni ko idan kin mutu aure zan yi eh kwarai kwa ni ko idan kin mutu zan yi aure saboda haka ke ma ina so idan na mutu in ki aure saboda tana ganin cewa to yanzu idan za ta aure ma ta yaya ma ta ina ma za ta fara ina fata mun gane wannan tunda shekaru sun riga sun ja ta riga ta haihu da yawa tana ganin ma kila ta kai shekarun menopause shine shekarun da al'ada da haila ya riga ya tsaya mata cak ba ta wani da bukatun ai bukatar sha'awa ko wani abu kamacin wannan mun gane wannan to wannan yanayin yasa ainihin wato take ainihin wato faɗa wa mijinta saboda mace ce mai tsananin kishin gaske tana ganin ma bayan ta kada ya auri kowa shi ko zai ji mata ni fa idan kin mutu kamar ƙara aure to bisa kaddarawa sai Abu Salama ya rasu abu salama ya rasu a garin madina shi ne ma muka sami addu'ar da ake wa mamaci da zarin kaji labarin mutuwarsa sai ka masa addu'a aka kira manzon Allah yana hannun rashin lafiya manzon Allah yana shiga ya samu ran abu salama yana fita manzon Allah ya je ya tsaya kusa da kanshi ya shafa idanuwa abu salama bayan idanun sun kafi suna kallon wannan rai manzon Allah ya shafa mishi idanun shi idanun suka rufe ya jawo mayafiyar fi mishi fuska manzo Allah ya sai fito yana cewa Allahumma ghafir li abi salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlif lahu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi kun je da ka samu wannan addu'ar kace in labarin mutuwa ya same ka na wani baka ce um kai wani al'amari ne ba iya zuwa ne ya mutu ba haka ake son kace ba ko ma kai ne ba da labari in ka ba da labari jama'a wani ya rasu kuce Allah ya gafarta mishi haka ake yi to manzo Allah yana ganin Abu Salama ya rasu sai ya masa wannan addu'a yace Allah ka gafarta wa Abu Salama ka daga darajar shi a cikin shiryayyu masu shiryawa sannan ka maye gurbin bayan iyalansa da mafi alkhairi Allah ka gafarta wa Abu Salama da mu, Allah ka yalwata masa kabarinsa, kuma Allah ka haskaka mishi kabarinsa, makwancinsa a kabarinsa. Ka gaba karma addu'a ba ce, manzo Allah ya masa wannan addu'a. To bayan rasuwan Abu Salama, sai Umu Salama ta ce, To, ni dai an ce ya ce min in yi aure, to ni yanzu ma in zan aura ma cikin sahabbai wane ne ya fi alkhairi. Ai, babu wani miji irin Abu Salama. ce sai dai manzon Allah ya karantar da mu cewa duk wanda ya rasa wani abu ko menene idan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allah madaukakin sarki zai canza masa da abin da yafi wannan alkhairi sai ummu salama ta fada tai wannan addu'a tana jiran ta ga sakamako an gane wannan tana nan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko gare ta cewa shi din nan yana da bukatar zai aure ta an gane wannan mahalli shahid kun ga sai manzon Allah ya aure ta yanzu Allah ya canza mata da wanda ya fiwa ne Abu Salama ina fata an gane wannan to don haka kaji wannan kenan ashe ana iya auren mace saboda wani hali yanzu kaga wannan za ka zo ku ji a cikin hadithin tana faɗa mishi ni yanzu ba na haihuwa ƙwayaye na sun riga sun ƙare gashi ina da ƴaƴa gashi ina da kaza da kaza yanzu ni ya zan yi ba na da bukata aure yanzu ashe kaga mace kan iya canzawa daga halin son zama da miji zuwa halin son zama zaman kadaici shine mijinta ya rasu tana ganin tana da ‘ya'ya riɗa-riɗa a gabanta kuma kila ya mutu ya dan musu wani dan gida za ta cigaba da zama da ƴaƴanta da tarbiyyantar da su ta aurar da su in maza ne ta zama tare su cigaba da rike ta tana gani yanzu ita ba ta da buƙatar ƙara wani aure la Allah idan ta auren kuma auren zai iya zama fitina a gare ta ko kila mijin da ta aura bai kai wancan ba ina fata mun gane wannan ko za ta ko kuma sanadiyan auren shi wannan mijin za ta aura kila ya ba ta sharadin baya son ta zo masa gida da wani ɗa ita kuma tana ganin kai a raba ta da ƴaƴan nan ta gwar ta hakuri da magana auren ka gani canzawan yanayi ya faru ko to shine abin da malam ya kafa mana wannan babu kaga ai abu ne muhimmanci a rayuwar zamantakewan aure saboda haka idan mace kuma ta ga cewa ita za ta zo na ƴaƴanta ba ta ba ta da bukatar ta yi aure ko da tana da ragon kuruciya in dai za ta kiyaye kanta jama'a babu laifi babu dalilin da zai sa a tirsasa mata dole sai ta yi aure ko sai ta auri wani miji matukar za ta kare kanta kuma ba wata matsala ba matsala anan ba damuwa jama'a Allah ya sa mun gani wannan abin jama'a yana daga cikin abin da yake da muhimmanci mu kiyaye game da abin da ya shafi ainihin wato ƴaƴanmu kai ko budurwa ce ta ce ita ba za ta yi aure ba ta da bukatar yin aure ya zama kuma ba za ta zina ba za ta kula da kanta ba matsala a kyale ta ta zama iya iyaka rayuwar ta mutu a haka mun gano wannan jama'a so aure ba wajibi bane wanda za a ce in mace ba ta yi ba ta saba wa Allah ko in namiji bai yi ba ya saba wa Allah amma dai cikon rayuwa ne babu shakka rashin aure ta waya ne ba wannan a cikin farlai na rayuwa ne ba shi daga cikin farlai na shari'a da za a ce mutum bai aure ba ya mutu Allah ya tambaye shi dan me bai aure ba bal ma wani lokaci gwara wanda ya san ba zai iya kulawa da matar ba ba zai iya sauki haƙƙin ta ba ba zai iya kulawa da ƴaƴan da Allah zai bashi ba gwara ma ya haƙura kai ya auren ya mutu a haka dan wani mata ce sanadiyar shigan sa wuta wani ƴaƴan ne sanadiyar shigan sa wuta zai ci amana ba zai sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya daura a wuyansa ba jama'a ina fata mun gane wannan saboda haka ba wani dalilin da zai sa a ce wai dan mace ta ce ba za ta yi aure ba ko mijinta ya rasu ta ce ita za ta shiga bai da zamantakewa da mijin da a ƙarƙashin mijinta wannan ba matsala bane kafin ne nisa kada in manta ne matsala ta biyu shine mace idan ta rasu a ƙarƙashin kulawar mijinta sai aka wayi gari wannan mijin nata ya rasu sai ta auri wani to yanzu a aljanna in Allah ya kaddara musu shiga aljanna matan wa za ta zama matan na farko ko matan na biyu na'am me hujjar ku wanda mutu a hannunsa to ai hadisin ya inganta to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa za ta tashi ne a ƙarƙashin auren ainihin wato mijinta na biyu ina fata an gane wasu malamai suka ce a'a mace a lahira za ta tashi ne a ƙarƙashin mijin da ya fi kyautata mata an gane wannan wannan kuma shi ya fi ƙarfi gaskiya mijin da ya fi kyautata wa mace a rayuwar duniya wajen zamantakewa ko da ta auri wani bayansa to wanda ya fi kyautata mata ɗin nan ya fi son ta ya fi kyautata mata to ƙarƙashin aurensa ainihin wasu wata sharan alkiyama ba wannan na biyun ba ina fata mun gane wannan wannan zance mai zance ne mai ƙarfi ƙwarai da gaskiya wurin malamai Allah ya sa mun gane don haka kaka ce kaje kawar bazawara ta yabi mijinta a gabanka kuma ka ce kai za ka fishi ka yi haƙuri ka daure haka ake yi don manzon Allah ma ya ji ta faɗa mishi wane ne namiji irin abu salama ya ji ya ce mata ina son aure ta ce mishi a gaskiya ni ba mai aure ba yanzu ba iri na ake aure ba saboda kuka yi haƙuri manzon Allah ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza to nan kai ma sai ka jajirce kai ta kokari ba cike nayi su ma suna da nasu nogo area din eh dan ma kai ma sai kai biyayya a nan in kana son zaman lafiya mun gane wannan Allah ma da kuɗi suke samu dace an ummu salama daga ummu salama Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lamma tazawwajaha wa qala yaqub falamma tazawwaja ummu salama aqama indaha thalathan ummu salama ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya aure ta wa qala yaqub a riwayar yaqub yake cewa falamma tazawwaja ummu salama yayin da manzon Allah ya auri ummu salama hindu binti abi umayya aqama indaha thalathan ya zauna a wurinta har tsawon kwana uku kwanakin amarci kenan an gane wannan wa qala laha kuma sai yace da ita shiwa kenan manzon Allah laysa biki ala ahliki hawalu lalle ke ba a bar wulaƙantawa ba ce a wurin iyalanki ke a bar girmamawa ce in shi iti idan kina so sabba'atu laki zan miki tsawon kwana bakwai a ɗakin ina cin amarci wa in sabba'atu laki amma fa idan na miki kwana bakwai sabba'atu li nisa'i to zan ma dukkanin mata na kowace sai dai mata kwana bakwai bakwai bakwai bakwai so takwas sanin dawo ɗaki na fata gada wannan ƙwari-ƙwari haka manzon Allah ya fada ko da ke wancan satin mun yi magana akan menene hikimar idan miji ya yi aure ko da yana da mata a bashi tsawon kwanaki masu yawa ɗakin amarya me hikimar wannan yawwa saboda sabawa saboda kuma albina'ul usri an gani a gina yanayin iyalan wajen gina family sati gudan nan na farko a lokacin da ake gina iyalai za ka gaya mata ga abin da kake so ga abin da baka so ga kaza da kaza abubuwa irin wannan duk da mu a ƙasar hausa zai yi wahalar gaske ka samu damar wannan in aka yi aure an dinga ƙawaye sun dinga zuwa kenan ana zaman hira yan uwa sun dinga zuwa kenan ganin ɗaki an dinga ka kenan kai ba za a baka huta da matarka ba ba za a baka samu lokaci ba an dinga ka kenan wannan ya shiga wannan ya fita an dinga a ɗaura wannan tukunyan a sauke wancan jama'a wannan mummunar ɗabi'a ce ku ji wannan mummunar ɗabi'a ce ba ɗabi'a ba ce mai kyau mutum ya sabon amarya tingal ai kwa ba shi sati guda ya dan more tukuna kwa zo ga dakin daga baya kufa ne dakin abin da katakaye da kujeru kawai da wasu abubuwa eh so daka wannan ɗabi'ar da muke jama'a ba daidai bane a zo a zauna a shanta ke wasu ma sammako za su yi malak tun kan akai ya kaji assalamu alaikum wallahi malam ko a turo ko sai in yara kaman ya juju ma juju su zo gidan su ta fitina malam sai ta kwallo suna suna jifa da cokala suna fasa gilashi wasu su fasa kofi su zo su ai ta fada akan abinci su ta wawa kai laikiyar al'umar hausawa malam ba sai addu'a ba don Allah jama'a don Allah mu je wannan mummunan ɗabi'a wannan mummunan ɗabi'a ce ai an goso ake malam a bashi dama ya huta malam da matashi to wani ma dan tsakanin azar da asar da ango zai dan kwanta ya huta a gida sai ka ji wani wani kuma wata kuma za ta gabzo sallama ko wata wai ita innarta ce ko yar kanwan jikar kanwarta ce ka ji ma wani kalan kalan sai ka ji ka rasa yadda abubuwa su tafiya jama'a ba daidai bane irin yadda muke jama'a hikimar ita ce nan idan kuka zauna za ka ɗabi mata cewa na farko kenan abu na biyu za ka nunnuna mata cewa ina son kaza ba na son kaza ga tsarin da nake so mu tafiyar da family mu akai ina da buri iri kaza da kaza a wannan lokacin tana da ainihin wato buƙatar ya zama ta yi ta samu wannan ɗaya bikewa sannan kuma mafi yawan mata da 'yan mata bata taba bata taba samun lokacin da aka ce ta kwana a daki ita da wani mutum one on one ba an gane wannan ko da zamani ya canza ana dan taba tabe a waje da tsotse tsotse irin na haramu wanda bai dace ba amma dai ba a taba kwana a daki ɗaya ita da namiji ba na natsuwa ya zama kuma shi ta san me zai yi ita ma ta san me za ta yi ba taɓa wannan ba saboda haka akwai wani yanayi na firgici da ke shigansu da tsoro da wasu abubuwa irin waɗannan to shi yasa ake son a ɗan zauna da ita na ɗan lokaci a ɗan ɗebe mata kewa a hankali hankali har wannan baƙuncin ya ɗan fara fita a ranta sannan sai a tafi a bata wuri ina fata mun gane wannan wata ma tsoro take ji dama ita a gidansa ba ta saba kwana ita kaɗai ba so yau ne the first day da za ka kwana ita kaɗai a ɗakinta an gane wannan yau ne ranar ta farko da za ta fara kwana a ɗaki ita kaɗai daga ita sai wani ƙila ma bayan kwana bakwai idan in ya tafiya ba ta ya koma ɗakin wancan ɗin sai ta dinga jin ɗan motsinsu amma dai ita kaɗai ta kwana a wannan ɗaki ai shi yasa dama ke kawo 'yar zaman ɗaki ko ɗan zaman ɗaki saboda irin wannan ɗaya bake wanne idan ya zo miji baya ɗakin yana wani wuri to wannan ƴar yarinya ƙarama ko ɗan yaron ƙarami sai ya zo sai ya kwana tare da ita don ya ɗaya mata kewa tunda shi zai koma ɗakin sauran matansa wannan ita ce kimar ta dama can ake ina fata mun gano ɗin zamani ya canza ma yawanci ba zaman ɗakin wanda kuma shi ma zaman ɗakin wani wani kancal ɗin ne kuma sabo eh to ɗaki ne ciki da falo kawai kuma yaran yanzu wayo ne da su sun saba gani a TV da sauran abubuwa so kaga akwai matsala ina fata mun gada wannan ya bari dai in zaka tafi a kure ko zaka tafi can can iko sai a ce to ke je ki zo na tare da idin kwana tare da ita eh wannan din ga yafi mm Allah ya sa mu dace to jama'a kun ji dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita waje na biyu to haƙƙin bazawara idan an aure ta shine ai kwana uku da ita ita ma waɗannan kwanakin kwanaki ne jama'a na ɗebe kewa ina fata mun gane wannan kwanaki ne mene na ɗebe kewa cewa ta zo gidanka dole kai ma kana buƙatar ka ka zauna tare da ita ka karanta mata yanayin tsarin rayuwarka da tsarin da kake so gidanka ya gudana akai jama'a mu daina wasa da wannan ango idan ka shiga ɗakinka daren farko dare na biyu ka zauna ka karanta wa matarka irin abubuwan da kake so ne zama cikin aure yawanci ba ma yin wannan tsarin ina fata mun gane wannan ka karanta mata ka nuna mata abubuwan da kake so to ita ba zawara za a yi mata ainihin wato waɗannan kwanaki ne guda nawa guda uku shine haƙƙi na shari'a ina fata mun gane wannan jama'a to malamai ma sun yi sabani shin wannan raba kwanakin da ake yi wajibi ne ko mustahabbi ne ina fata mun gane wannan wasu malamai suka ce a mustahabbi ne wasu suka ce a wajibi ne in dai aka yi auren to budurwa tana da kwana nawa bakwai bazawara tana da kwana nawa tana da kwana uku don haka haka za a raba waɗannan kwanaki ina fata mun gane wannan sannan yana da muhimmanci jama'a mu sani cewa shi al'amari na zamantakewan aure wani abu ne wanda dole sai an bi shi a hankali sai kuma an gina shi akan kyakkyawan tsari sannan ake samun kuma rayuwa mai tsari kuma rayuwa mai daɗi amma da zarar an kuskure to sai ga an samu damuwa jama'a ina fata mun gane wannan yawwa to don haka ita Ummu Salama kun ga tarkatarka akai kafin aure ta bayan an yi sai ce mutu bayan kwana uku sai ga alamun ba ta son ya bar daki ai mace takan nuna wani abu alama ko sai ce to in kin so in yi miki kwana bakwai amma fa duk ragowar mata na kakkaf kowace sai ne mata bakwai kafin in dawo in kuma kin so shikenan sai mu bari in ci gaba da kwanaki ɗaya na yau na ɗakin wancan gobe ɗakin wancan jibi ɗakin wancan har in zagayo kanki to to don haka sai umu salama ta haƙura ta ce ba damuwa ka je abinka yi ku azar ce da je ko inda mai lissafi ce amma kasan wasu mata masu ci da zuci za ce ita wallahi ko ma dai me to sai daga baya kuma an yi abin sai kuma yanzu yana damunta ila man ka zo ɗakin ta gaishe ta za ku gaisa ta dinga maka shagube Allah ya sa ku dace ba za ka malam ba za ka raba mata da wannan ɗabi'ar ta ba baka isa bane wayan ka dauka kai ba za a saba ma ba ko ba za a faɗa bakan magana ba a gaban ka ma za a ce maka munafiki sai dai kai dariya ka ce a'a yau ko mu ne a san su Abdullahi bin Ubayyu ikon Allah ce to Allah ya gafarta miki eh to Allah ya yafe miki amma dai shi al'amarin ki dai sai addu'a muna fata Allah ya kawo sauki ni zaka ce ma kace a ni ya ce ji Allah ya kawo sauki kawai eh shikenan to wallahi zaka gani a ba zan ga kun yi sai alheri da Allah ke hakuri aiki shi dai shikenan alalla ba a zauna lafiya wannan shine ka zama cikakken namiji kenan dan ita mace wannan raunin nata shine karfinta in ka nemi ka ce zaka zaka zaka zaka zaka zaka rasar da wannan raunin ka kawar da shi to ka samu matsala kai ma da zaman take ba wani kuwa yoyi ai su ba wani ba wani abu bane ma mai girma zai sa ce maka munafiki ko ko algungumi ko menene kuma me za ce ma musamman ka dauko karin aure eh ce ka ci amana kayi waye waye wa kace ba komai ba komai an gane wannan jama'a haka ne to su mata ba ka raba su da wannan ɗabi'ar in kace ma ba za su yi ba za su yi ba ko ba za su ga yama ba to ka bata kanka lokaci ka ɗauka cewa kawai constant ne sai an yi tabbas sai an yi to ka zo na lafiya dan an yi ba za ka sha mamaki ba amma wani ya je na tarfasa me ya faru wai ni yarinya cewa munafiki kaza da kaza dan kutu shikenan kuma shi ma fara asha wannan ka zama baka da gangaro kenan ya zama baka zama namiji ba ai qawwami qawwami qawmene qawwamar da ake magana akan mace baya nuna ba ci da sha bane kawai har da kaifin hankali da sani ya kamata mu wannan mu bar wannan zancen kada lokacin nan mai tafi anan an gane wannan ko jama'a wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a lambin hadisi da 1460 haka nan imam abu dawuda ya fitar da wannan hadisi a lambin hadisi da 2122 da haka jama'a kun ji wannan ainihin wato riwaya din الثالث والأربعون حديثنا أربعين دأكو قال أخبرني عبد الرحمن ابن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد ابن عبد الله ابن أبي عمرو والقاسم ابن محمد أخبراه أنهما سمع أبا بكر أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته إمام النسائي شمال موسى عبد الرحمن ابن خالد القطاني الرقي يا باس الأباني يا كارن تدشي وانا حديثي شيكما دقا حجاج ابن جر... حجاج شيكما ابن جريد يشي مالا حبيب ابن أبي ثابت يا بام الأباني شواللي عبد الحميد ابن عبد الله ابن عمرو da alƙasim ibn muhammad sun ba shi labari kenan kaga mazaje guda biyu ne ana yin wannan a cikin isnadi ko annahuma su biyun sun ce sami'a ababakar ibn abdurrahman ibn al-harith sun ji abubakar dan abdurrahman dan harith yukhbiru yana bada labari anna ummu anna ummu salama cewa lalle ummu salama zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akhbarathu ta bashi labari قالت تشي لما وضعت زينب ياين لما وضعت زينب yayin da aka haifi Zainabu yatta kenan ta ƙarshe wanda Abu Salama ya rasu ya batta da cikinta an gani Abu Salama ya rasu ya batta da mene cikin wata ami sunawa Zainabu tace lamma wada'at zainab yayin da aka haifi zainab ja'a lin nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo yazo wajena fa khatabani yazo ya nemi aure na fa qultu sai nace da shi ma mithli tunkahu ya rasulullah ni fa ba iri na ake aure ba kafaji manzon Allah kenan fa shi manzon Allah ka zo neman aure na amma fa ni ba iri na ake aure ba a wannan yanayin an gane wannan amma ana fala wala da fiya kaga dai ni a farko na gama haihuwa ban da ragowar wani ɗa a ciki na zan iya haifan maka dalili nawa kenan daya wa ana ghayurun kuma ni mace ce mai tsananin kishi zatu iyalin kuma ina da 'ya'ya da yawa mun ji abubuwa nawa abubuwa guda uku to haka mata suke wata in kaje karan farko bugun farko za ta nuna maka kaza da kaza da kaza da kaza akwai matsala fa iri kaza da kaza da kaza to kai ma anan in kaga wanda zaka iya dauka ne suka ce eh wannan zan iya kaza ma zan iya kaza ma zan iya in kuma wanda ba zaka iya bai kai to to shikenan ba damuwa Allah Allah ya sanya alheri ya hada kowa da rabansa sai kai sama saboda me wani abu ne wanda kai ba zaka iya dauka ba in kuma kace zaka yi kila a wayi gari ka zalunce ta jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu don haka sai ta lissafa masa waɗannan ababe guda uku tace na farko dai amma ana fala wala da fiya ni dan nan babu wani ragowar da a ciki na wanda zan iya haifan maka an gani wa ana ghayurun sannan ni mace ce mai tsananin kishi biyu zatu iyalin kuma gashi ina da 'ya'ya qala sai manzon Allah ya ce ana akbaru minki to ai kina maganar shekaru ne ai na girme ki manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama jama'a kun ji haka ake yi baka ce ni za ta rina wayo wai ta gaya min kaza da kaza da kaza a ai ta faɗa ne kai tsaye kai ma faɗa an baka yanci yace amma kin ga na farko ni na girme ki ana akbaru minki yo ai na girme ki a yawan shekaru wa amma al-ghayratu amma kin ga wannan kishin da kike da shi fayuzhibuha Allah Allah zai rage miki wannan kishin Allah zai tafiyar da wannan kishin naki a wata riwayar amma kishi zan roki Allah ya rage miki wannan kishi ina fata mun gane wannan ashe ya halatta yayin da kake neman auren mace kaga alamun tana da zafin kishi ka dinga mata addu'a ya Allah ka riye wance zafin kishi saboda zafin kishin yana kawo matsaloli a wurin zamantakewan aure da yawan zargi da yawan faɗin baƙaƙen maganganu wanda ba a iya jurewa sai an rabu sannan ke kanki ke kanki a kankin kanki sai kin zama mai yi wa kanki wannan addu'ar in kin fahimci kina da zafin kishi sosai ki dinga yawan addu'a ya Allah ka rage min yawan zafin kishin nan nawa wata mata fa ko da ba suna ƙarƙashin auren miji ɗaya bane sun taɓa yin kishi ne amma har yanzu wai wancan ta mara ba ba ba ba ba karibin da mu amma har yanzu bata ne kishi da waccan ba bata ne faɗa da waccan ba bata ne jin haushin waccan ba aka irin wannan abin ya zama hauka kenan to irin wannan yanayin sai mace ta dinga yin addu'a cewa ya Allah ka rage mun wannan zafin kishin saboda in samu in zauna lafiya a rayuwa mun gane wannan don haka sai aka yi magana sai yi magana cewa wa ammal ghayratu amma dai wannan kishin naki fayudhibuha Allah Allah zai tafiyar da wannan kishin naki wa ammal iyalu amma kuma ‘ya'ya da kike da su, fa'ilallahi wa rasulihi, su kuma waɗannan Allah da manzonsa za su kula miki da waɗannan 'ya'yan an gane wannan jama'a eh kai ma ka za ka yi ni gaskiya ina da 'ya'ya kuma ba zan rabu da 'ya'yana ba in dai za ka aure sai dai ka dinga zuwa gidana ba wai ni in tashi in koma gidanka ba tunda kaga akwai yanayi kaza yanayi kaza to wannan condition in ka ji ya maka aka yi shar'i akan haka to kada wata rana ka ce kai kuma za ka tare ita da wannan ga wannan gidan da ƙarfi bayan yi aure ce ai yanzu ne mijinta ƙarya ne duk abin da aka yi sharɗin aure kafin a yi aure ka yadda dole sai ka cika shi jama'a mu sani a'a za a yi aure ne sai a kawo maka sharaɗi da banza da wofi wanda ba su daga cikin shar'in da addini kan iya kalla ma yadda da su shine wanda ake maganin cewa duk wani shar'in da baya cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah shar'in banza ne ko da shar'i ne guda ɗari wannan ana maganin wancan babu ne amma in ji aka zauna da kai almuslimuna ala shurutihim su musulmai suna tafiya ne kan sharadin su an kuka shar'i da wani za ka aure ni eh amma fa ni zan zauna a gidana ne da ‘ya'yana an gane wannan aiki ba zan dinga binka gidanka ba sai dai ka dinga zuwa nan kuma kaza da kaza in ka yadda ka amince da wannan to fa ka amince kenan ba maganan kuma ranar za ka tada wannan magana sai dai in ka ba ta shawara ko ka ba ta abin da ya fi nata ta ji cewa yanzu ta gamu su za ta iya tashi daga gidanta ta koma can din to wannan ko biha wa ni'mat amma ba ka'ida bane Allah ya sa mun gane yawa wannan kenan jama'a dan wani lokaci sai mu dauka wannan sai mu ce ai mu a shari'a ma ina ka taba jin wannan kuma lokacin da za a karatun wajen shari'an kai baka da kana jin kana bacci ko kana jin kana kallon kwallo ko kana jin BBC ko lokacin da ya kamata koyi addinin ka san wannan abin ka san wannan shar ka san wannan haƙƙin ka ne ka san wannan ba naka bane kana cin kana wani shiriri ta daba sai an zo magana a tebur mai shayi ka riga jin kowa yana yanko irin nashi zancen Allah ya kiyaye al'umma ce da ba ta son karatu mun gano nan jama'a yawwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa amma ƴaƴanki to wannan ki basu zuwa ga ki basu ga Allah da manzonsa ni zan kula da su dama manzon Allah shine uba mara uba eh manzo Allah kashe rayuwar shi aka yace daga yau duk wanda ake bin sa bashi kasa biya to yazo ni zan biya mar ni ne ubansa eh duk wanda aka mutu a gidansa akwai marayu aka sarka a kamun su inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatazawwajaha sai manzon Allah ya aurita faja'ala ya'tiha sai manzon Allah yake zuwa gidanta Allah ya sa mun gani yake zuwa gidan wa kenan ba gidansa aka dauko iyalan gaba ɗaya ka dare su ba tana gidanta sai manzon Allah ya zama yana zuwa gidanta ne wa yaqulu in ma yaje gidanta tunda akwai yar karaman yarinyar nan ko yar karama ana shayar da ita sai shi da ita aina zunabu wai ina Zainab karamin yariyar da aka aka haifa din aina zunabu wai ina Zainabu qalat sai ta ce quraibatun tana dan can an gani wa wafaqaha indaha an gane wannan ai sai ainihin wato ya yadda da ita ko ya ainihin wato yadda da abin da ke tare da ita akhadha ammarun sai ta ce mishi ammaru ne ya ɗauke ta an gane wannan ko ma'ana su ma sabai suna da wani fahimta jama'a yayin da ya fahimci manzon Allah zai zo gidan ya san da tarewan shi ko to me yayi sai ya je gidan kawai sai ya ɗauke yar sai ya tafi da ta wani gidan ya je ya bayar ita ana shayar da ita saboda me manzon Allah ya samu dama na samun kwanciyar hankali da matar shi ke ko saboda tsabar jaraba sai dai ki ɗauko ɗan ki sa a tsakiyanku wai ke ba ki san mijin ki kusance ki ba ka ke yi ba me ba a yi kai malamai jaraba sai matan mu Allah ya kiyaye wani abu malam aka yi maka wani renin wayan sai ka ɗauka cewa kamar ka faɗo ne daga sama baka da iyaye ko baka da gata to amma ya ka iya matan kenan wata kuma daga gangan za ta tsunguli yaron wallahi ta tsungule shi ta iya ta zabga ihu malam ka ji duk gaba ɗaya ɗakin ma ya buwaye ka wai saboda ka saba mata ita ka zo kawai za ka takura mata waya mutu ya tashi malam ba abin da mata ba sa yi fa mace wanda littafin da ake rubuta mai suna mace har yanzu ba a cika shi ba har yanzu bai kare malam ana nan dai ana buga ana ta rubutu littafin ya ki cika ko ba zai cika ba Allah ya kiyaye na wani pasto ya ce ya ce matanmu irin wannan abin da kuna yi iskanci ne wallahi malam kawai in kun ga dama sai ku ɗauko yaro ku kawo shi ku sa shi a tsakiya kun san mijinku yana bukata ranar sai ku sa yaro a tsakiya ko ku tsungule shi ta kuka ko ku ƙirƙiro wani abin da zai tada hankalin miji ke saboda wai ku dai ba kwa so shi shi yasa kuma in mun je waje muna neman mata kuma ku ce ai menene ai mutum ai Allah zai kora shi ta kuma Allah zai kora ku a to imana shi yasa wasu mazan sai ga sun fita waje suna neman mata to ya buga ya buga ta halal din yayi yayi yayi ta hana shi ko ba ta bari shi ya gamsar da bukatar shi imma dai saboda wani dalili ko ta larura to wani kuma bai da halin kara na ka sai ga yana ta dan biye biye to daga lokacin kuma sai musiba ta auka gidanku yanzu ya dauko muku cuta gidan ya zama a cikin bala'i da ana iya ce da gidan gidan ya zo ya gagara dan zina bala'i ce zina bala'i ce jama'a tana haifa sababa da talauci da rashin kwanciyar hankali da rashin jin daɗi su kukucewa kwakwalwa ka karanta magana ibn qayyim kaji a cikin addu'ar da ba duk yayi waɗannan bayanai Allah ka tsare mu ka tsare mana zuriyar mu an gane wannan ko don haka Ammaru dan Yasir sai ya zo sai ya dauke ta an gani ko kuma yace wa wafaqaha indaha akhadha ammar a daidai wannan lokacin ya dace ammar dan yasir ya zo ya dauke wannan yar ya tafi da ita faqala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ana aji'ukum al-lailata to ni zan zo muku da daddare ma'ana ya zo gidan sai tadda babu yare babu zainabu an gane wannan sai ce to shikenan ni zan zo wannan zan zo muku nan gidan da daddare yau fabata annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwana a wurinta thumma asbaha sannan sai manzon Allah ya wayi gari fa qala hina asbaha sai bayan manzon Allah ya wayi gari da safe sai ce da ita inna biki ala ahliki karama kai lallai ke dinnan abar girmamawa ce a wurin iyalanki fa in shi'ti idan kin so sabba'atu laki in yi miki kwana bakwai an gane wannan wa in shi wa in usabbi in ko ne kwana bakwai sharadin usabbi li nisa'i to kowace mata ta guda ita ma sai yi mata kwana bakwai ina fata mun gane wannan daga jama'a ka'ida kenan Allah ya madaukakin zake sa mu dashi yanzu mun riga mun tattauna wancan batun kenan ko na maganan kwanakin ba sai mun bata lokaci ko mun ƙara ainihin wato bayani akai ba Allah ya madaukakin zake sa mu dashi wannan baiwan Allah matan manzon Allah Ummu Salama ta rasu ne kuzin shekara ta 50 da da wani abu bayan hijira bayan an kashe sayyidina Husain radiyallahu anhu lokacin da aka bata labarin irin kisan da aka yi ma Hussein shine damuwa ya kama ta ciwon damuwa ya kama ta har aka waye gari wannan damuwar da ta shiga ciki ya sanadiyar rasuwarta Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda kidan kaga matan manzon Allah suna damuwa da tsatsan manzon Allah ba kamar yadda in shi'a suke ganin cewa ai sabon manzon Allah da matansa ma makiyan maƙiyan ‘ya'yan sai na Ali bane wanda manzo Allah ya ce Hassan da Hussein ƴaƴana ne kai ke ko ya za ki so miji biki so yayin shi ba irin wannan murdewar ɗabi'ar da muke samu a cikin mu ke kina san miji ne amma ki san yayin shi saboda haka matar shi ta mutu ya auro ki kin raba shi da ƴaƴan kin hana shi zaman lafiya da ƴaƴan yau ki ce wani yayi kaza gobe ki ce wani wani yayi kaza ba abinci mai kyau ba makwanci mai kyau ba kaza mai kyau kin dinga azabtar da su kenan wala kin ci amana wuta in baki tuba ba dan kin ci amana manzo Allah ko ya ce akwai wasu menene kugiyoyi a saman wutar jahannama in an ji hayar sara'i duk wanda ya ci amana za ta kama shi ta nutsar da shi cikin wuta Allah ka tsare mana imanin da haka ke da kike da wannan halin da ɗabi'ar kin ji ki tuba kai ma da kai watsi da ƴaƴanta bayan ta mutu saboda wai kayi wani sabon aure duk abin da aka gaya maka sai kawo kai ka zauna ka ji tsoron Allah ka tuba ƴaƴanka ne kuma Allah zai tambaye ka akan su kamar yadda manzon Allah ya faɗa ne cewa waɗannan ƴaƴan da aka ba ku amana ne fa inna Allaha sa'iluhum amma star'ahum Allah sai ya tambayi kowa game da kishin da game da ciwon da ainihin wato ya bashi hadisi ne ingantacce muslim ya rawaito shi don haka jama'a dole ne mu kula da wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin ta'awil qaulillahi ta'ala jalla sana'uhu fassaran fadin Allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء kan jinkirtar da wacce ka so daga cikin matayenka sannan ka jawo wacce ka so daga cikin matanka ta dawo zuwa gare ka ka kwanta da ita duk karatun da muka yi a baya mun ji cewa rabo tsakanin mata menene halaka kuma wajibi ne a tsara yau za ka yi kwana kaza a nan gobe za ka yi kwana kaza a can gwargwadon yadda ainihin wato yarjejeniya yake ka san wani shi tsarin da yake a gidansa guda ɗaya ne idan yau yana ɗakin ki ne to ba ke bace da girki eh ba ke bace da girki wata ce kawai za ta girki ta ba mutane abinci a gidan ta kuma kawo muku ma abincin za ku ci a ɗakin ce kawai za ki kula da sharan ɗaki da gyara ɗaki da kulawa da in ya zo ki karɓi kaya daga gare shi ki ci gaba da kulawa je da sha'anin shi saboda ki samu natsuwa wajen kulawa da miji ba kina cin kina tunanin abinci kina tunanin yin wanka ki wanka ki zauna da mijin tsawon kwana biyun nan kina gwangwajewa ba ruwanki da wata wahala an gane wannan yawwa ran da ya bar ɗakin ki kuma sai ki ansa girki ita ma ta ta anshi miji ita kuma Allah ya sa mun gane to wannan tsari ne mai kyau kware da gaske musamman ga wanda ke da yawan yaya idan kowace tana da yawan yaya kaga yaushe ta gama da yayan ta gama da girki kai ma ta gama da kai Allah ya sa mun gane don haka tsarin yana da matukar muhimmanci amma ya danganta yanayi da kwatsarai da gwargwadon yadda maslaha ku take saboda haka duk ranan da yake ɗakinta kawai ba ita ke da girki ba ranan wata ce za ta yi girki ta kawo ɗakin za ta ba kowa abinci a gida an gane wannan ai za ta yi duk wannan amma miji kam na wancici to haka za a ci gaba da rounding ana tafiya a haka sai zama kawai za ta kula da miji za ki share mishi ɗaki za ki kwana da ɗakin miji za ki kaza da kaza komai ke ce a tarakan miji ran da kuma ya bar ɗakin wancan ita ma wancan sai ta karɓi girki ita ma wancan sai ta koma wajen wa wajen miji ya danganta da yayi da kwatsara ne jama'a dai almuhim abu ne wanda yake a buɗe sai gwargwadon yadda kuka ga za ku tsara kuma zai fiye muku alkhairi ina fata mun gane wannan jama'a wasu ba su taɓa jin wannan ba sai yau Allah ka shirya da mu to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya bashi dama yace mishi to in ka ga dama in ka so duk macen da kaga dama daga yau in ka ga dama ka dina kwana da ita sai ka ga dama wacce ko kake kaunarta ka fi santa in ka ga dama ka jawo ta kai kwana kaza ma a wurinta duk yadda kai babu laifi a kanka manzon Allah ke amma shi kaɗai ka ba wannan daman amma duk da Allah ya bashi wannan daman jama'a manzon Allah bai zaɓi yi haka ba an gani sai ya zaɓi ya ci gaba da yin ainihin wato rabon kwanan tsakankanin matan ina fata mun gane wannan duk da Allah ya halatta mishi ya bashi wannan damar to shine fasarin Allah ta'ala turji man tasha'u minhunna ka ainihin wato a a ka, ka gabatar da wanda ka so ma'ana ka jinkirtar da wacce ka so daga cikin matanka kada ka kusance ta kada ka kwana a wurinta wa tu'wi ilayka man tasha ka kuma gabatar da wanda kaga dama ka jawo kwalikinta zuwa gare ka gurgurde yadda ka so wa man yutaghaita mimman azalta fala junaha alayk duk wacce kake so ka jinkirta ta ka nesanta ta daga kwanakinta babu laifi akan ka Allah ce zalika ajina an taqarra a'yunuhunna wannan shi yafi dacewa ya zama cewa hankalinsu ya kwanta wala ya hazanna ba za su yi bakin ciki ba wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna kuma su yadda da abin da kuka baiwa kowace daga cikin su sai Allah ya ce wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima Allah ya kasance masani kuma mai tausayi da juriya mai juriya ga bayinsa duk abin da bayin ke aikatawa Allah ta'ala yana iya jurewa ya ɗauke yin bayan gwami a kansa ina fata an gano nan jama'a to da jama'a kun ji wannan don haka sai Allah ta'ala ya ainihin wato baiwa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan dama an gane wannan ko yawwa don haka duk wacce kake son ka jawo kwanakinta ko kai wani abu an baka dama ina fata mun gane wannan wasu kuma malaman suka ce a'a wannan ayat tana magana ne akan matan da ke zuwa suna sadaukar da kansu ga manzon Allah an gani eh mace kawai sai zojin manzon Allah ce manzon Allah gani ta dan juya gaban shi ce to manzon Allah in na maka in kana so na to ka aure ni wasu mata wannan abin yana musu ciwo shekar Allah ya kiyaye mace wai ta je ta ce mu namiji wai tana san shi ina aka yi wannan lalacewa to ba lalacewa bane yanayi ne kuma in ma kin yi shiru kin cutar da kanki ne dan dai ba zai waiwaye ki ba to da haka amma kuma mata ku lura da irin namijin da ake mishi haka akwai namijin da ya san mutunci ya san abin da ya dace ba zai miki wulakanci ba akwai wanda kuma dan wulakanci daga ran da kika ce mishi ina son shi ya dinga miki ko yana kaunin ki ya dinga miki bidin wulakanci kenan ku ji kuka dan to ai dama kika ce kina sona ni dama ai ban damu ba kaza da kaza ya dinga wulakanci malam namiji ana samun masu irin wannan akwai wanda ba yan goyen ba ko ya ko kuma yan goyen eh da daka Allah ya sa mu dace a ba ai kudin gora ba jama'a ina fata mun gane wannan yawwa a wannan kenan jama'a to dan haka kenan a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi haka bai bar wani abu na wajibi ba haka ne ya gabato da wanda ya ga dama to amma mata irin wannan su ko a wancan zamanin ma wasu na aibata wa mata masu irin wannan wasu kuma su ci ba komai eh watan ta ga namiji ko sai ce maka wannan ina son ka saboda Allah saboda addinin ka saboda kaza saboda kaza to in kaga da kana da bukata ta kuma suka je kawo sadaki ka je ka sami iyayenta a wuce wurin kawai ina fata mun gane wannan eh to don haka jama'a kun ji wannan ainihin wato al'amari الرابعة والأربعون حديثنا أربعين دهلو قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك mala yace babban malami Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak ya ba mu labari qala haddathana Abu Usama shi malam Abu Usama ya ba mu ya ba mu wannan hadisi an Hisham ibn Urwa daga malamin malamai shine ah okay malam malam eko eh malami dan malamai shine ɗansa mahaifinsa malami ne Urwa dan Zubair ko Hisham ibn Urwa shine ainihin wato malam hishamu dan urwatu dan zubair dan awwam an abihi daga ababansa urwatu dan zubair ibn al-awwam an aishata shi kuma daga aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace kuntu agharu ala allati wa habna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nana aisha tace na kasance ina tsananin kishi ga matayen da suke zuwa suna baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawunan su cewa manzon Allah ni ina son ka in dai kana so na shikenan a daura mana aure nana Aisha tana tsananin nuna kishi akan waɗannan mata ina fata an gane wannan wa aqulu kuma in dinga cewa ma awatahibul mar'atu nafsaha lirajuli yanzu mace tana iya bada kanta ga namiji ta ce wai in kana so na ka aure ni ta ɗijan in ji na aisha ba amma wani ana maganin kishi ne to daga ana maganin kishi kaga an fita daga asalin ɗabi'a kenan eh ce yanzu mace kawai sai ta yi ta ce wa namiji wai ina son ka in za ka aure ni ina ƙaunar ka zan aure ka ai za yi mace haka ka irin yadda mata ke yi ina fata an gane fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya turji man tasha'u minhunna ka jinkirtar da wanda ka so daga cikin matayenka wa tu'u ilayka man tasha ka kuma jawo waɗanda ka so daga cikin matayenka an gane cikin waɗannan mata an gane wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka mana duk wacce kake so ka jawo ta zuwa gare ka gabarin wacce ka nesanta babu laifi a kanka sai Allah ya faɗi menene hikimar wannan zalika adina an taqarra a'yunuhunna haka ne ko wannan shi yafi dacewa saboda Allah ya yalwata maka ya zama cewa su ma su fahimci cewa wannan dama ce Allah ta'ala ya baka kai ne kake da ikon yin haka amma cewa ka kwana ɗaya anan ɗaya anan ɗaya anan ɗaya anan zaɓin kanka ne ba abin da Allah ya baka a matsayin wajibi ba su gane yanzu kai ma ka musu wani abin sadaukarwa Allah ya baka daman kai wancan amma kuma kai ka aje kana musu wancan su gane cewa ka musu wannan saboda kyautayi ne da kyawun ɗabi'u mun gane wannan shine zalika adina an taƙarra a'ayunuhunna wannan shi ya fi daidai su su gane cewa su yi farin ciki da cewa ka musu kyauta fala ya azanna ba za su yi bakin ciki ba wa yardaina bima ataytahunna kulluhunna su kuma yarda da abin da ka bai wa kowace daga cikin su su gane in mata sa ainihin wato tsiya irin nasu na mata ko wani abu na bijirewa to sani in ma kai mata wani abu ka ga dama ne kyautayi ne saboda kai karimi ne mai girmamawa ne mai kyautawa ne kai kaso kai haka ina fata mun gane wannan jama'a shine wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka duk wacce ka jawo zuwa gare ka gabarin waccan da ka jinkirta kwanan ta misali kwanan wannan ne yazo ranan kwanan Zainabu ne binti Jahashim sai ya tsallake kawai koma ɗakin ɗakin juwariya an gane wannan in ya ga dama kuma ya kwana uku a can to duk wacce kai mata haka babu laifi akan kan ji Allah baka cutar da wancan ba Allah ya riga ya baka full autonomy an baka full abin nan authority cewa kai haka to kenan in kwanakin ta yazo baka tsallake ba sai kai mata ka je waje wancan kai yanzu me kai mata ihsani kyautatawa mun gane wannan ko to tace wallahi nana Aisha kenan ta ce wallahi na rantsi da Allah ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawaka bana ganin wani abu face ubangijinka ne kawai duk abin da kaji kana so a ranka gab nan da sai Allah ya ce maka an baka ka Allah Allah ya rima gata kaje fa a cikin kishi ne wannan ta ce wallahi ni ba na ganin wani abu face ubangijinka kawai duk abin da kaji kana so a ran kawai sai ya ce maka kana so ce mu maka mana har Allah jira yake kace kana son wani abu a ce an halatta maka je ka kai na fata an gane wannan nana Aisha ke da Allah ya kara mata yadda mm to wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a labin hadisi na 4788 Imam Muslim a labin hadisi na 1464 haka nan a cikin sunan nisa'i as-sughra kenan لبن حديثي لدبوك الزريدة بتسعين ترى قال أخبرنا الخامسة والأربعون قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم شريك أنها كانت في من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم malam yace malam Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak ya bamu labari shi kuma daga malamin sa Yunus ibn Muhammad al-Muaddib shi kuma yace daga Hammadu dan Salama shi kuma daga Hisham dan Urwa shi kuma daga babansa Urwa dan Zubair shi kuma daga Ummu Sharikin daga Ummu Sharikin take cewa annaha kanat ita ta kasance fiman wahabat nafsaha lin nabi sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin matan da suka bayyana manzon Allah kansu ita ummu sharik cewa in manzon Allah ya so ya aure ta ina fata mun gane wannan amma ko bai tabbata manzon Allah ya aure ta ba ina fata an gane wannan jama'a Allah ya madaukaci zaki ya tar da mu don haka insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu a darasi na gaba sai mu dan ƙara bayani akan wannan batu na abin da ya shafi mace ta bijirar da kanta zuwa ga namiji ta ce mishi tana son shi ko tana kaunar shi saboda ainihin wa tana son su zamantakewa na aure tsakaninsu Allah ta'ala ya samu dace abin da makaranta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu mun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka gafarta wa magabatan mu baki daya Allah ka baiwa marasa lafiyan mu lafiya Allah muna roƙonka ba mu kwanciyar hankali da yalwan arziki Allah ka yayi mana wannan kunci da bala'i da wannan tsada na rayuwa ya Allah waɗannan shugabanni namu Allah kai musu jagoranci ne alkhairi ka ba su ikon sauke nauyin da ka ɗaura musu a wuyayensu ya Allah dukkanin wani canji da za mu samu a yanayin tsari na gudanar da gwamnati ko wani abu Allah ka sa zama alkhairi a gare mu Allah muna roƙonka ka shayar da mu ruwa mai albarka ka ba mu sanya albarka a cikin abin nan a cikin kayan noman mu Allah ka sanya mana albarka a cikin harkan kiwon mu Allah ka sanya mana albarka a cikin yayayen mu Allah ka sanya mana albarka a sana'o'in mu Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a cikin kowane irin yanayi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته